matsalolin kwace kwace da wajen al'ada matsalolin au au kana a yake kamar ya fiye masa ara wanda shi kansa ya aro wani abu sai shi din ma kuma ya ba da shi aro ma wani shi kenan sai a wajen wancan sai ya karye sai an ba mai abin zaɓe idan ya zamo abin da shi mai nabiyin ya yi ya fi cutarwa fiye da abin da aka ba wanda na farkon aron saboda shi kamar shi na farkon an ba shi aro ne kamar an ba shi aron jaki a kan zai ɗora buhun a masara an san masara nauyin da bai kai kamar nauyin shinkafa ba shi ko sai ba da aron jakin nan ga wanda ya ɗora buhun shinkafa ba sai jaki ya kare ko wani abu ya same shi ba to sai a ce shi mai jaki a nan yana da zaɓi an ba shi zaɓi to amma ba a cewa a biya matuƙar dai shi wanda ya ara ɗin na biyu ya amfani da shi ne a ara wulmu tsiruna a cikin kwatankwacin abin da shi wanda ya ba da aron ya ba da aronsa idan ya zamo daman ya ba da aron ne a kan a ɗora mugun a wato masara to shi ma sai ba shi aron ya ba wani aro a kan ya ɗora mugun masara amma da aka ɗora mugun masara sai Allah ya kaddara jakin nan kafarsa ta kare to a inda shehu khalil ya faɗa a cikin mutasar wa fa'alal mazun wa mislahu wa dunahu la ararra to wannan dalilu dalili ne akan wannan magana da aka faɗa irin wannan ku ya isar ma a matsayin dalili wannan ya isar ma a matsayin dalili haka dan kamar da ya ba da aran gatarinsa ko magirbi akan za a tsara magirbi ya ba da aro akan za a tsare garu da ƙasa shi kuma wanda aka ba aran sai ya ba da aran ga wanda zai tsara garin da yake an yi shi da su yanzu da magirin ya kai za a ci sai an yi inda ai ba ɗaya ba ne ƙasa da dutse ai da ko ƙasa da siminti ko zakin wanda yake karkara ne aka yi ai da bambanci da wazu da basu matsalolin kwace duk abin da runduna ta kwata daga jama'a da abinda wato runduna ta tozarta alal amiri za a koma kan sarki ne biya matuƙar dai sarkin nan in yi magana rundunar nan za ta bi shi rundunar nan ba ta waye ce wa sarki ba da abin da yake kai za ta to a irin wannan halin idan rundunar nan ta shiga gari ta yi kwace ko ta ji wani abu wanda ya tozarta dukiyar wani za a ce sarkin ne sai ya biya ya sa kamar a yanzu 'yan sanda ko sojoji sukan shigo gari wani lokacin su abin da yake banna ko wani abin ma daf yake da a ce kamar kwace ne ko da wani lokacin neman laifi suke dole su dora laifin su an ba su wani abu a kafin su gane wanda daf yake da a ce kwace ne to irin wannan duk za a ce matuƙar shugaban da suke ƙarƙashinsa in yake da yadda za su za su yi to dole a ce shi zai biya shi zai biya to yanzu nan abin da yake magana shi ne idan bai sani ba ya zama sun yi masa rashin saninsa to shi ma wajen malamai da yawa suna gani to ai haƙƙinsa ne ya ɗau matakin da zai zamo duk abin da suke yana sane da shi idan ya saka musu talala har za su iya zuwa su yi wani abu shi bai sani ba wato bai da wata hanya da zai rinka kula da ayyukan su ba shi da abin da ake kira check and balance yadda duk abin da suke ma ko da suna nesa da shi zai zama kamar a gaban su saboda yana da hanyoyi da yawa matakai da ya ɗauka na ya san me suke to da haka za a ce ai shi ne zai biya duk abin da yake kai za a ce shi din ne zai biya to amma in ya zama shugaban nan ko ya magana rundunar nan ba abin maganarsa za su ba to abin da rundunarsa ta kwata ba a ce shi zai biya ba amma abin da shi ne da kansa ya kwata to wannan ne za a ce sai ya biya
وإن يكن سيف فلو ضلال wa in yakun jayshu ala walali idan ya zama ma rundunar ta yan tawaye ce idan rundunar ta yan tawaye ce وكله بدون sun su gida to dukkanin sun sadakanta da biya yanzu misali kamar yadda yake afu irin wa'annan yan rigimar wanda sun mai da san su ma ko kamar rundunar to idan kamar suka shigo gari sai suka ringa kwace ko abin da to da abin da suka kwata za ka kama ɗaya daga cikin a duban shari'a shi kansa wannan ɗayan sai ya biya duk abin da ƴan uwansa suka kwata ba a ce iyaka shi abin da ya kwata ba a'a duk abin da ma ƴan uwansa suka kwata sai ya sai sai ya biya ba wai iyaka shi abin da ya kwata ba ko da shi bai kwata komai ba za a lissafta masa abin da duk ƴan uwansa suka kwata shine ake cewa su barayi ko 'yan fashi dukkaninsu suna damunin juna abinda duk suka sada in aka kama ɗaya daga cikinsu za a ce dole sai ya biya duka ba za a ce an iyaka na sarabar kawai zai biya ba ko 'yan fashi abinda duk suka kwata in an kama ɗaya daga cikinsu za a ce dole sai ya biya duka duk wanda ya zama dan fashi mustafiyar bilali wanda yake jan jike ke goya da daddare wa sare ba ko mai bin zuwa wato fanzazzabo da rana to shi kadai ya sadakanta da daukar laifin duk yan uwansa duk yan uwansa abin da suka yi sai ya biya tunda dai duk bakin su daya abu daya suke yi wato idan wa wani ba wanda aka zalunta ba sai ya ba da dukiya ga wani wato koko mutum ne ya ɗau dukiyar wani ya bayar da abin da yake azzali mutum ne ya ɗau dukiyar da ba tasa ba kama an ba shi ajiya sai ya ba da ita ga wani azzalimi wanda cinyewa ne farabbul mali farabbul mali shi mai dukiyar man sha'atta ba zai bi duk wanda yake so a cikin su ko ya bi shi wanda ya ba ajiya ya ba azzalin ko kuma ya ba azzalin inda yake an sami iko a kan to ana iya bin kowanne a cikin su a iya bin wannan a iya bin wancan dafi'un da gurmin idan ya zamo shi da ya tashi bin sai ya bi wannan na farkon aka ce shi zai biya to in ya biya din nan shi kuma sai ya koma wajen azzalimin shi ma ya biya shi sai ya koma wajen azzalimin shi ma ya biya shi marbuɗi bin nawali wanda ya fanshi wanda yake cikin halin masu ta fuskar ba da wani abu wani ne an matsa masa kamar kana tafiya sai ka ga wani da kayansa a mota misalin ya yi lodi na shinkafa an kama to sai ka ga aka sasanta da wanda ta kama shi da cewa da abin da za a ba sai ka ba su ba tare da kawo da shi wanda aka kama din ba to in ya zama kawai shi ne da farko kafin ka bayar to yanzu in rabi na an su'ali za ka koma kansa ya biya ka kuɗinka da ka ba su in ya zama ta bayar ne don shi wannan ɗin ya tambaye ka ko ko kafin ka baya ɗin sai da ka faɗa masa idan shi da kansa ne kawai ya bayar yana zuwa yana ganin ana rigima da wannan sai ce bara ba ku wannan kusurke shi kawai ya ɗauka ya bayar ba tare da ya waiwayi wanda ake kama ɗin ba ba tare da wanda aka kamun ba ne yake masa ka taimaka ka karɓe ni daga hannun waɗannan to a wannan halin ba zai koma da abin da ya bayar ba ya bayar ne za a ɗauka ya bayar ne don Allah kawai dai ya fanshe shi shi wancan wanda aka fansa din ba dole bane akan su sai ya dawo masa ana raba zalunci bisa baki ɗaya in an maza wa za ka zulmin zalama idan zalunci a zaliman ya haɗa kowa da kowa in ya zama zalincin ya haɗa kowa da kowa yanzu misali mota ce ta taho da kaya na mutane iri daban-daban wasu 'yan tireda ne wasu 'yan menene wasu 'yan menene da aka samu wasu a hanya ta kama motar ta ce sai an ba su kaza za su sace to yanzu in aka ba aka bayar din suka saki duk wanda yake da kaya a jiki za a haɗa ya zamo shi ma an ɗora masa gwargwadon kayansa ko gwargwadon kuɗin kayansa amma idan ya zabo abin ya keɓanta wani ya keɓanta da zaluncin azzalumin a ce za a kama wannan satuwar da yana da zalunci idan misali a motar nan ta taho ga lodi na doya a kai ga lodi na kayan tireda a kai sai zama su wani masu kama kawai manufar su kayan tireda ba ruwansu da doya to yanzu a wannan halin idan an biya su sun saki ba a ce su masu doya sai sun biya wani abu ba tun da daman ga waɗanda kaman domin su ne a kansu ne abin yake Ahem. Ah, wa- ah, wanda ya riga daga duk wata dukiya da ake jin tsoron kada ta fada a hannun azzalimai bangaren wanda za a bayar da rarrashi ba dai ba ha'ifi bai zalunci ba wannan ha'ifi na haƙarami mara tudu shi ne na zalunci kamar wanda yake a ƙur'ani ko a ƙarshen suratul wajen ƙarshen ƙarshen suratul nur a fi qulubihim marad man yartabu am yakhafuna an yahiba Allahu alaihim wa rasuluhu irin wannan na zalunci kenan hafa yayi zalunci hafa ko ya ji tsoro wanda ya ce shi ba zai ba da wani abu ba tunda yana sa ran dukiyarsa za ta kubuta da ba a ce masa dole sai ya baya misali an kama mota ta wasu da kaya daban-daban na mutane daban-daban sai wani ya ce to ba za a haɗa kuɗi masu tana ba za a haɗa a ba su don su saka mana kun san ba ba su kai ba ba su ke za su za su ba to dan yanzu an haɗa ɗin an bayar ba wai laifi ba ne idan wani ko mai kayan arziki ya ce shi gaskiya ba zai ba da nasu kuɗi ba ba zai ba da kuɗin da aka ce sai ya bayar ba dan a haɗa a karɓo mota to ba a ce masa dole matsale ya ce shi yana ganin ko ba a ba da kuɗin nan ba kayan su za su kuɗi ba za a ce masa dole sai ya bayar ba sai fa idan ya zama su ba ita za su samu tsaya ba yi zuwa shekuwa in ya zama su wanda ta kama din sun yarda in an ba da kuɗi na waɗannan ɓangarorin za su saki duk masu wanda kaya wanda suka ba da kuɗi wanda ne da bai ba da kuɗin ba za su ci gaba da rike kayansa to shi kenan shi da sai a ce sai a gane shi ba za a yi masa dole sai ya baya ba amma in ya zama ba za su yarda su saki na sauran ba sai an ba su gaba ɗaya to wannan a iya masa dole a kan ya baya yayin don a kubutar da na sauran ko da shi yana cewa ai yana hangen yana da hanyar da sai ya kubutar da dukiyarsa in yana da hanyar kubutar da dukiyar in ya tashi yanzu suna ba da kuɗin to ya ba hanyar mai ya dawo da kuɗin da ya bayar shi yayin ya ba hanyar mai ya dawo da kuɗin da shi ya bayar ko ɓangaren dukkan wanda ya halaka ya yi tawili a wajen yaƙi ba fi harbihi ko kullu zai tawili fi harbihi dukkan wanda ya yaƙi ta fuska tawili la ya manu ma atlafar fitan ba a cewa ya biya abin da rigingimu ta dawo ya halaka wanda ya tawaye ya zamo yana ganin yana da hujja akan tawayen ne to a wajen tawayen tawayen ya bayi zuwa fada ya bayi zuwa yaƙi wanda wannan ya dawo aka rasa rawuka ko aka rasa dukiyoyi to ba a cewa sai ya biya amma in bai da tawili to shi ne za a ce sai ya biya yadda mai wuta da nake faɗa walam yarman ta'awwilun atlafa nafsan aw mal wa mara hukumu bari to muhaddan aqamahu cewa wanda yake da tawili ya halakar da rai ko dukiya ba a cewa sai ya biya kuma da a ce shi ne tawilin nan wajen da yake karkashinsa zai naɗa alƙali to hukuncin da alƙalin ne za a ce ya zanci haka nan haddin da shi wannan alƙalin nasa ya zai za a ce ya zance ba sai an sake tsayarwa ba idan wajen ya dawo hannun al'umma wanda ya tada rigima akan dukiya ko rai rawuka wanda ba da wani tawili ba to wannan zai biya duk abin da wutar yakin da ya tayar ta kone daga rawuka ko dukiyoyi eh, daga rawuka ko dukiyoyi shi yasa yanzu kamar yan fashi ko makamantansu da za su kawo hari sai zamo an tare su ana ta harbe harbe garin harbe harben ba su ba ma har daga can bangaren aka harbi waɗanda ba ruwansu aka kashe to in an tashi gaba ɗaya su wannan yan fashin duk waɗanda aka kashe haƙƙin a kansu yawa sai sun biya ba haka nan da a ce wajen harbe harben wuta za ta kama ta ƙona wasu gurare ko da ba daga harshashin su yan fashin bane za a ce yan fashin nan sai sun biya duk abin da wutar ta ƙona tun da sun tada rigima ne kawai don zalunci to don neman taɓa dukiyar wasu ko rawukan wasu
wani wulaƙan ya a kuma gina wata yanzu ta hau ba idan a wajen rikici rigima aka yi kayan mutane to wani sai ya zo ya samu kayansa a kasuwa yana da dama kai tsaye ya ɗauke kayansa ya karɓi kayansa wani wani ko da shi wannan wanda ka ce hannunsa a yanzu shi ma siye a hannun wani a nan siye a hannun wani duk da haka yana da dama a tafi kayan sa ya so shi wannan ya ce to ya koma hannun wanda ya siya ya mai masa da kuɗin sa Eh, ya koma hannun wanda ya siya ya mai masa da kuɗin sa
wajibin yawon su ya wani tsari abinda a yau ake bayarwa dan rarrashi ga larabawa mazauna ƙauyuka na shimfiɗa kawo alal mali su fi da yi mara to ana ɗorawa a kan dukiya ne musamman a ƙasar shingida mauritania ta yi fama da rigingimu iri daban-daban a tun da can akwai sanda aka samu larabawa wanda suke tsare hanyoyi in za a wuce sai an biya su in ba haka ba su karɓe kaya to kamar irin wannan kun taho da kayan ku za ku wuce sai suka ce sai kun ba su kaza yanzu in kun ba su in an tashi du- rabawa za a raba ne gwargwadon dukiya yanzu misali idan ya zamo a misali kun taho da kayan dubu ɗari biyar ne su kuma suka ce sai kun ba su dubu biyar matsalar kafin kun ci yanzu an ba su dubu biyar shi kenan za a raba dubu biyar ɗin nan ne akan dubu ɗari biyar za a raba dubu biyar ne a kan dubu ɗari biyar ma'ana ke nan ka ga dubu biyar a dubu ɗari biyar nawa ne ɗaya ne a cikin nawa dubu biyar a dubu ɗari biyar ɗaya ne a cikin nawa Eh? a da Allah ba dubu biyar a dubu ɗari biyar nawa ne eh Eh? dubu biyar a dubu ɗari biyar nawa ne ɗaya ne cikin ɗari wan fasan ne ko eh to shi yasa yanzu duk mai dukiya zai ba da ɗaya bisa ɗarin dukiyarsa ne ba za a dubi yawanta ko rashin yawanta ba ko girmanta ko rashin girmanta eh shi yasa idan ma bai wasu waye ake cewa sai su ciwo kaya masu tsada amma ka ga a yan jaka suka rubu to gurin wannan ne ba girman kayan za a duba ba kuɗin za a duba shi yasa dangane da yawan kudin ne za a raba ba ya dangane da girman kayan ba shine abin nufi da bawa alal mali khususan yuram
wallahi na fi da alal biyu sai dai fa idan ana jin tsoron watan lusuti fashin wa'annan barayin alal biyu bisa gidan daji awon rijali ko mazaje to a sannan sai a raba a kan kawunan sai a raba wannan a kan kawunan ya zama su mutanen nan in ba a biya su ba ma har gari suna iya shigowa su zo su kana to a wannan halin za a ce a raba ne a kan kawunan ya sa irin nan masalan sun karɓi dubu biyar ɗin nan aka ce ai mutanen goma ne sai a ce kenan kowanne zai ba da ɗari biyar biyar ko kowa ba da ɗari biyar biyar sun goma a dubu biyar za a ba za a ce za a kula da ƙimar kayan ba a sannan
da gurma wanda ya tsara saboda biyan wanda yake yana da 'yan kaya 'yan kaɗan da girkan kamar biyan wanda yake da kaya ne mai yawa tsara wurin sun haka shi sai dai abdullahi alawi ya faɗa yana ganin haka shi ya fi rinjaye
وعلى أهل الأهوال في قوائده dangane da ayarurruka matafiya ana cewa a biya ne dangane da kaya ba kima kuma a sannan ake dubawa ba
وقرب آلهة biyan wanda yake mai tsadata وقرب kamar biyan wanda yake mai arha ne yadda za a yi ya zamo a kan kaya ne suka tari cewa duk kayan da bai biya ba ba zai huce ba wannan an biya gaba daya a, za a raba a kan yawan kayan ne ba a kan ƙimar kayan ba
إنذار ذلك في الكسب na وعلى domin irin nan in aka ce matsalar sun tari suka ce su a biya su duk ko a raƙumin da ake so ya huce sai an biya kaza to kai dan naka raƙumin kayan da ka ɗora masa ba su fi dubu ba amma wani shi nasa raƙumin kayan da ya ɗora masu tsada ne sun kai dubu ɗari Ah, kar ka ce kai ba za ka bayar ba daidai da ka ce kai ya za a ce ka bayar daidai da wancan kai kayan ka na naira na dubu ɗaya ga wanda ya ɗora kayan dubu ɗari a ce duk dai za ku biya aka ce ta kai wannan saboda irin wannan zai ƙara ba da dama ga maɓallatan nan su san darajar abin da yake ciki kaya idan aka ce to bari a a faɗa musu kowace kaya kimarsa ai abin ya bayi da zuwa wata ɓanna
ومن عزيزه mai risala ibn ali zaidin ya ce haka shine hujja akan ba a haƙura a bayar gwargwadon kayan
ولم يجد إلا لمن تيسر a hazon ya faɗi karɓar baƙunci wa malahanta ma ko abin da ya danganta gare bai daidai ba ne daga dukiyar wanda yake maraya wanda yake maraya ga wani yana kula da maraya sai wani bako ya zo ko da ga marayun nan ne ba ya ce maraya ya ɗauka daga kuɗin marayun don ya siyo wa bakon nan a abinci ko abin da ake bukata da shi ba
بشرط مقامرته
abin da ake kokonto a cikinsa daga abin da barayi suka mallaka an kama dukiya da yawa ta barayi ana kokonto wannan wanne ne na wanne ne fata suka yi? ta'arara fi azhil nusus nasoshi sun mu'arara a game da rubansa
بيان Ah, wato bayanin anan ألا ذلك bayyano yalla halal wanda yake ba- ba- a fili ما أصله مجهول shine abin da asalinsa ba a sani ba أو مبين Mutu a a halal wanda yake a fili shi ne wanda yake asalinsa aka sani. In an ce abin da yake halal a fili shi ne wanda asalinsa ba a sani ba. To a nan kaga an yi ba. To da yawa abin da yake hannun barayin ma ai ba san asalinsa ba. Shi yasa shi sai a ce halal. In ko aka ce a sai abin da asalinsa aka sani sai a ce a to wannan abin da yake hannun nasu ai ba san asalin nasa ba. Ashe bai zama halal ba kenan. To a daga wannan saɓanin aka ya wannan wato ƙa'idar nan daga nan wannan saɓanin ya
ولا يكون من هذا الأسياد wannan na ƙarshen cewa ne abin da yake halal shine abin da aka san asalinsa shine mazhabar zababbun bayi na Allah zababbun bayi na Allah dukiya ba sa hukunci da cewa in ba a san asalinta ba a ɗauke ta a matsayin halal A'a suna cewa sai wanda aka san asalinta cewa daga halal ɗin ne sannan za a ɗauka a matsayin halal. Amma dai ba san asalinta daga kaka ne ba ba za a ɗauke ta a matsayin halal ba.
وذاك أو Amma a ce duk dukiyar da ba a san asalinta ba a ɗauke ta a matsayin halal to wannan hukuncin shi ya fi kamata بدون da baki ɗayan mutane domin aka ce su sai su fi wancan asalin da aka fara faɗa abin zai kai su ga ƙurewa zai zama an ƙure su ƙwarai.
ومالهم كالبيت da dukiyar barayi za a ɗauka kamar baitulmali ce
وهو الأعرف wannan shine zancen da ya fi karbuwa tsakanin malamai cewa dukiyar da aka kwata aka gano a hannun barayi za a mai da ita baitulmali ta koma haƙƙi ne na dukkan musulmi
وكيل وذاك مقبل الأعرف. za a sarrafa abin da aka karba daga hannun barayi abin da aka samu a- da a hannun barayi inda ake sarrafa zakka wayannan asnafu samaniya da Allah ya bayyana a Qur'ani to su za a ba wala yajuz li arusil zalimi qabulu ma ahada من البدائل ab- matar azzalimi ba daidai bane ta karba abin da ya bata kyauta matuƙar da ta san wannan abin daga abin da ya zalunta ne ya bata matar azzalimi ba daidai ba ne ta karba abin da ya bata kyauta da wanda yake daga abin da ya zalunta
وإن يجني والثلاثة shi yasa a wannan halin in ya zama ma gaba ɗaya shi dukiyar tasa ta rikici a ce za a fidda wacce ce halal a ciki wacce ce haram zai wuya to abin da yake akwai kawai ta nema ya tafi da ta zauna tana cin haram gwamma ta je Allah ya azurta ta da mijin da zai ci da ita daga halal idan dai nufin ya sake ta wa amma a yaƙi yaƙi ya sake ta فأقوى مما لديه سيرا to a kan- a wannan cin tarbi ma da dai daga abin da yake wajen sakalaha ba ya tashi a a- ba daidai ya tashi kamar iska kamar iska Mm, kamar iska idan ya zamo akwai alƙali da in ta kai ƙara a gabansa zai iya soke ta zai iya kunce cewa lalle a soke ta to a sannan bai halatta ta ci ba amma ya zama ba alƙalin da zai bi- bi mata haƙƙinta ya zama dole sai ta zauna a ƙarƙashin to ya za ta idan abin da ya bata sai ta ci ya ya ta iya tunda ne shi ne mijinta haƙƙin mace kuma mace tana da haƙƙi kan mijinta ya ci da ita tunda ita ta rasa yadda za a yi ta rabu da wannan abu ya gagara shi ne kallaha ba kamar kura ne wato abin da ba za a ki suna da shi ba
ومن يكن من ذلك wanda ya duba daga mutanen ƙauyen da suke azzalimai أموال ya zama dukiyoyin da ya tara ba a san suwaye masu ita ba To a nan akwai zantuttuka guda uku ko hudu ma ga malamai. Zance na farko shi ne cewa duk dukiyar da aka gani a hannunsa, tunda an san ga abin da yake a baya, za a sarbe dukiyar gaba ɗaya a raba wa almajirai, inda dai ba a san me ita ba.
إلا قليلا Sau a ta yi sadara sai dai a bashi da riga ɗaya da zai rinka sutunci al'aura a yi sallah.
وحينما يجي يقوم alai kauli na biyu aka ce a'a kai abin da yake akwai yanzu a kokari ya zama mutumin kirki ta yi an ce gaba ɗaya abin da yake halin nan nasa a karfe ya koma gidan jiya shi yasa abin da za a yi sai a ce to a duba dukiyar duk da take hannunsa a yi mata kima ya to kaga dukiyar da take hannunka ta kai kaza yanzu an baka dama ka je ka ringa juya ta kana kawowa a hankali a hankali haka biya gwargwadon haka dukiyar da take haɗe ka kai miliyan guda an baka dama yanzu ka rinka juya dukiyar nan kana zuwa kana kawo abin da kake samu a hankali a hankali haka kawo miliyan guda in ya samu in ya zamo dukiya ta zamo ta in kai haka dukiya ta zamo ta wanda wannan kamar ita ce babban mafita dan kai ya koma gidan jiya
أي شيئا فشيئا ai kaɗan kaɗa zai ringa biya
قال a me sai sai da Abdullahi Alawi yace وأنت الغلام burama غرما nemin a maɗin a jikin can take eh, wajen bugun ne suke kuskure suka bugo ta jikin lamin laɗin ita ce jikin lamin wurin wa haisul gurama inda ya zama masu dukiyoyin nan ba a san su ba فالطلب أولى a fi ƙaunin nan na biyu ya fi dacewa تجده mu'allaf domin da haka ɗin sai ya zama an ƙara jawo hankalinsa ya aiki da tuban nan da ya ya fi a ce za a yi aiki da ƙauli na farko a kwace dukiya gaba ɗaya daga hannunsa ba abin masa abinci ba sai na rana ba abin masa riga ba sai wanda zai sallah da ita da wani ya ya fusata ba ya bara ya koma gidan jiya da za a yi kenan kaga an sake komawa ga fannan to alhamdulillah sai ta shiga wasu tijaran kamar yana da lafiya
اللهم صل على سيدنا محمد لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر العزيز الحق والهادي إلى صراطك المستقيم